الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna kara jaddada godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala zalama da lokaci da ya bamu wannan wata da albarka wata Ramadan yau muna ku a ga watan Ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da uku ga watan uku miladiyar isa dan maryam dubu biyu da ishirin da biyar a wannan masallaci mai albarka masallacin kofar gidan alhaji bayan rogo a nan cikin karamar hukumar ne ubangiji allah kai mana jagora muna da suratu muhammad jiya mun kwana aya ta goma sha hudu inda Allah sha uku domin kwana aya ta goma sha uku yau insha Allah za mu tashi aya ta goma sha uku jiya mun kwana ne inda Allah madaukakin sarki yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wasu mutane a wasu garuruwa waɗanda sun fi mutanen da ƙarfi amma Allah ya halakar da su lokacin halakawar kuma ba su da wani mataimaki da zai taimake su don kana halakar da su yau insha Allah za mu gaba daga yadda muka ajiye
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه كمن بشن له سوء عمله كمن بشن له سوء عمله واتبعوا أهواءهم Allah madaukakin sarki ya raba mutane kashi biyu akwai mutanen kwarai akwai mutanen banza idan za ka hada ka da sakamako mutanen kwarai ba za su yi daidai da mutanen banza ba ko da a gurin mutumin banza to ya san mutumin banzan da banza ne Allah sai wai tambaya afa man kana ala bayyinatin min rabbi shin wanda yake kasance ya kasance yana kan wata hujja daga wajen ubangijinsa kamar su gina da wasu amalin zai yi daidai da wanda munanan ayyukansa suka yi masa kyau shi ne mushirki ba zai yi daidai ba mumini ya zamo daidai da musulunci a gurin Allah ko a gurinka inda ma ce kai ne mai ba da lada ka san da bambanci da wanda yake bauta ma wanda ya cancanta da wanda yake bautar wanda bai cancanta ba babu haƙi wanda yake bautar Allah yana bautar Allah ne akan Allah ya cancanta bauta ba wanda yake bautar gunki ko yake bautar wani Allah yana bautar wanda bai cancanta bauta masa ba domin Allah shi ya halice ka duk abin da kake kirtsaho da shi na farin ciki Allah ne ya maka shi Allah ne ya baka shi a ce bahaushe ma da yake yaba kyauta shi wannan da munanan ayyukansa ya gansu kyakkyawa wa tabuwa sai ya zama kwasta kwasta zuciya babu abin da yake hallaka da ɗan adam a duniya kamar bin san zuciya bin san zuciya ba kamar illa ba ce domin ita kullum zuciya ba ta ba wa mai ita shawara mai kyau ita zuciya tana ba mai ita mummunan shawara ne don idan za ka bi ta da shawarar da suke binka to sai ta halakar da kai da ka ba su daidai ba wanda yake kan hujja daga ubangijinsa da kuma wanda yake ganin mummunan aikinsa mai kyau ne haɗin ba ba daidai yake ba Allah bai
ومنهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم yadda abin zai fito maka a fili ka san ɓangarorin nan guda biyu ba a haɗa ɗaya da ɗaya Allah ya ce masalul jannati allati wa'ida al-muttaquna misalin aljannar da aka tanade ta don masu takawa fiya anharu a cikin aljannar akwai koguna rafuka min ma'i rafin na ruwa gairi asiri shi ruwan da ke cikin rafin aljanna baya waye baya canzawa duk tsawon zamani wa anharu min labari sannan ga wani kogin shi kuma nono ne a cikin zalla bayan kogin ruwa tataccen ruwa mai kyau wanda baya waye ga kuma kogi na nono ne zalla lam yi daga ya sa'an shi kuma ɗanɗansa ba ya canzawa ba ya tsari ba ya ɗaki daɗinsa na nono ne dindindin wa an harun ga kuma wani kogi min hamrin na giya giya ce tatacciyar giya lazzatin lishalibi na daɗin sha take da shi ga bisha وأنهار من أصل مصفى ga kuma wani kogi zuma ce tatattun zuma wala hun fiha min kulli samarati sannan a cikin aljannar duk wani abu mai suna kayan marmari akwai a ciki wa magafirtu min rabbin sannan kuma ga gafara daga ubangiji kamar wa khalid bin nari to zai yi daidai da wancan da ya dawwama cikin wuta wasu kuma'an kuma su bayan dawwama a wutar sai a rinka shayar da su wani ruwa hamiman mai matuƙar zafi idan suka sha fakata amma a kayan cikin zai yi ruwan ɗan wuta yana ɗebowa ko ana tayar da shi ruwan daga ya kai fuskarsa duk naman fuskar zai sauya faɗa ruwan abagin zakowa yana sha yana shiga cikinsa duk kayan cikin yayi saboda ne saboda zakowa kaga ba zai yi ne da wancan da Allah ya masa tanadi ko guda guda hudu wanda dan adam yana da bukatar su na farko dai ruwa gaida asiri yanzu in son ka ne in ra'ayin ka ne in za ka sha ruwan sha kullum ya zama ruwan gora kake sha don ba da ci kuma da daɗin sha to a lahira akwai ruwan da ya fi ruwan gora kyau da tanadi ne na Allah sannan ga shi nono nonon da muke sha a nan a jikin akuya ne ko jikin saniya ko cikin rakumi kuma duk nonon da za a taso a cikin dabba za ka samu wani nonon guda ya fada za ka samu wani nonon a kowane tsinke da ya fada za ka samu wani abu wanda sai ka rufe ido kafin ka sha amma shi wancan nonon kogi ne tatacce ne da Allah ya tsare shi da ci ba zai shiga sannan nono in kai jin sa a nan za ka ta mai tsani wani maka ya canza sa a hanci ya canza giya a nan duniya in za ka sha ba ta da daɗi a baki sannan ga wari sannan ta kusa maka da hankali ita kuma giyar lahira daɗi take da shi wasu kamun mutu idan giya ta zo karewa ma ƙarshen giya za ka tana aiki na aljihu ba wani take shi ba sannan ba a buguwa ba a tambiri ana sha ne kurin din shayi sannan ga zuma tatacciyar zuma yanzu zuma za ka ɗebo ta in ma a kogon dutse in ma a cikin bishiya ko kuma wani wanda ka tana da mata don ta shiga tema da zuba maka ruwa ta lahira ba haka ce ba kaga ba za su yi daidai da mutumin da in ya sha ruwa ruwan zai tsuntsunta masa kayan cikin sa ba wallahi akwai abin kunya talaka iri na ya mutu ya ji gidan wuta wala ya tsara fara tayyawa a duniya ba kwanciyar hankali kullum abin da za ka ci baya gagari ka sannan ka je lahira kuma ka shigo ka ta abin ya muni gara a ce wahalar ta tsaya a nan domin cikin girman wahala a nan duniya sunan ta karariya kuma ko yi jima ba ta ba a zantar da sai lamar da kuma ke ce
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على
bayan ambatan mushrikai masu bautar wani Allah masu son dukkan zuciyarsu sai ya sake kawo mana wani misali na munafukai waɗanda munafukan nan sun yi zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi sallah a bayan manzan Allah sun yi azumi tare da manzan Allah har sun bi shi wurin yaƙe-yaƙe amma duk wanda bai musu amfani ba gaban Allah Allah ya ce wa minhum daga cikinsu man yarsanu ilaika akwai mai sauraron ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hatta idza kharaju min indika har lokacin da za su fito daga wajenka qalu lil ladina utul ilma sai su ce wa masu ilimi ma za qala anifa wai da su da muke gurin manzon Allah me yake ne ka san da sun ce wa mutane guda biyu ne sai mai ilimi sai mara ilimi suke gurbana gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana masa bayanin hukuncin hukunci bayan sun fita shi wancan mara ilimin sai yake tambayar mai ilimin ka fahimta abin da ake faɗa kuwa a ba dan sai gane ba ne yake tambaya ba ne a sai yake shigo da wani shakku da cikin zuciyar abokin magana wala ya kalli ziyar da ba Allah wa ala kuruji waɗannan su ne waɗanda Allah ya rike zukatan ba za su yi wa jama'u ahawa ahu sai suka bi san mutiyar yana so ya gama har yanzu yin shirka me ke kawo shi bin san zuciya munafiki me ke kawo shi bin san zuciya wa'ancan mushrikan an ce sun bi san zuciyarsu yanzu wani munafukan ma an ce sun fasa zuciya za ka fasa zuciya yana hallaka da ɗan adam kar ka yadda ka zamo zuciyarka ta zama ita ce jagorarka ka zamo kai ne jagoran zuciyarka kai ne mai control din zuciyarka ya zama remote control din zuciyarka da hannunka amma in ka sake remote control din ka ya zama a halin zuciyarka yake ka shiga da
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم imani yana karuwa saboda karuwar kyawawan ayyuka imani yana raguwa saboda raguwar kyawawan ayyuka lokacin da gabanka suka saba da kyawawan ayyuka to za ka zuciyarka tana ƙara tsoron Allah lokacin da gabanka suka saba da munanan ayyuka za ka ga zuciyarka tana ƙare nisanta da Allah ba a banza ba ne mutum ya kama ɗan uwansa mutum da ya yanka ya turi ɓangaren jikinsa don biyan bukatarsa kafin ya fara wannan sai da zuciyar ta fushi kafin zuciyar kuma ta bushe sai da ƙananan munanan ayyuka suka fara shiga sannan ya zama haka amma mutumin da zuciyarsa ba ta bushe ba yana kyawun ayyuka bai yasa aikata wannan ina ba don gani rashin imani wato zuciyar ta bushe ya sa mutum ya to da kabari ya tono wanda yake ciki wanda muke gani a social media na bai an binne mutum wajen karfe goma na rana wajen karfe goma dare kuma aka ji aka tona mutum aka ja shi inda Allah ya tone masu wasira ya toshe masu wasira sai suka ja shi a kafa suka kai cikin wani rafi suka yanka cikin suka kwashe kayan cikin sai suka ji ba ta an zaga gawa a ruwa aka ja galibin kuwa ya ce wannan gawa duk yadda aka yi daga kabari a cikin don ga a kabari a cikin gawa a je maka wata a duba amma an je ba kabarin da yake a buɗe don da suka cire kabarin sun da sirri suka bai ne to suwa ya suke da na'iza jiya suwa ne ba kira su suka zo sai ga da aka yaye fuskar wannan gawar sai ga ya faɗin masu aka ji aka tura can kabarin ba su kome inna da laiwa ne ne kisa ne ka zaka mai jawa kada ka yi da najeriya kada ka yi da najeriya ne da matsala wata dan abin da za a ba shi ta kare karya ba amma ya yarda ya sai da imaninsa ya yarda duk wani abu da ke gurin Allah shi baya su da ka ce wallazi na tadau zadahum huda wanda duk shiru Allah zai kara mai shiriya wanda duk shiru Allah zai kara mai shiriya wa atahum taqawahu kuma Allah zai zo masa da kawarsa wato tsoron Allah Allah ne zai kimsa ma tsoronsa a zuciyarka sai ka ji kana tsoronsa. Ina ne na ofisila yi mashakar nun maka kuwa. To idan Allah ya kimsa ma tsoronsa ka ji kana jin tsoronsa sai ka zauna a kan wannan tsoron. To da Allah ya dora ka kan daidai kuma ka bi daidai kuma kana kan daidai. Amma daga lokacin da ka goce ka zame ka bar jin tsoron Allah to shi ma Allah zai rabu da kai. wa hal yanzuruna illa sa shi ne suke jira ne alkiyama suke jira an ta a cewar bagata kuma alkiyama za ta zo musu ne a ke idan alkiyama ta zo ba za ka zo lokacin zuwa ta don Allah wanda mamaci ne kafin ya mutu yake sanin zai mutu sai dai a ce akwai wasu alamu da yake nunawa kamar ya san zai mutu kamar ya san zai mutu amma ba wai dan yana da yakinin zai mutu da yana da yakinin zai mutu idan akwai abin da zai yi dan ya ƙara rayuwa da yayi wallahi ba mutumin da yake mutuwa a ce duk bukatun da duniya sun gama biya ko akwai shi babu shi duk kudinsa duk mulkinsa a ce ya mutu amma bukatu gaba ɗaya sun gama biya duniyar da muke kai a duniya to akwai abin da kuma yake bukata a gurin Allah duk girman mulkin mutum akwai abin da yake so a gurin Allah duk kudin mutum akwai abin da yake so a gurin Allah baka taba ganin talaka da tsabagen talauci ya yi daina ganin moto ya je a farki wanda yake yaje kansa ba da iya amma wannan lokacin da ya su mutu ya wasu yake cewa ta rike wuya da da yadda zai fito wala da yayi amma ba da iyaye yana ganin ka abun kamar wasa ne amma da da yadda zai fito wala da yayi da ka sa'a alkiyama in za ta zo za ta zo ne baga tatan ana busa kaho kowa zai mutu kullum an alaiha fara ana busa kaho kowa ya duk wani mere ba shi sai bayan kwana arba'in a sake buga kaho na biyu kowa ya tashi daga nan kuma sai a nemi gudun sakamako wa kare da a sharatu ba kuma sharuɗa na kiyama ya riga ya zo sharuɗa na kiyama ya zo sun zamani annabi isa sun aiko annabi isa aka ce alama ne na tashin duniya annabi isa aka ce alama ne na tashin duniya ga manzon Allah ya zo an ce sharɗan alkiyama da sun zo kawai shekara biyu sai muna kan gargara ne Allah ka sa Allah kar ka sa mu ga alkiyama da ita wani a wani mala'ika ko mala'ika jibril ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi daga cikin cewa yaushe ne tashin alkiyama يعني ما المسؤول عنها في علامة من السائل wanda aka tambaya bai fi mai tambayar da sani ba gaya mana alamunta ya ce an fi a matu rafata za a ga baiwa ta haifi wani jesa za a ga baiwa ta haifi wani jesa ya ce za ka ga makiyaya talakawa masu huntaye marasa takalma su suke gasar gina gidaje manya-manya daga cikin wannan alamu ne ne zuwa yau idan ka ji an ce gwamna in ka duba uwansa ba wani bane in ka duba kakansa ba kowa bane yau aka ji an ce shugaban kasa ba dan wane bane a cikin talakawa Allah ya samu ya bashi Daka alamun tarihin alkiyama ya zo tun da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam alama ce ta me tashin alkiyama wa anna lahum idza ja'atuhum dhikraha dhikrahu to wai wanne wa'azi ne zai masa amfani idan alkiyama ta zo akwai ranar da za a dafe kofar tuba ba a kasata ranar da rana ta hudu daga yamma ta yi gaba duk aikin da ka yi in na lada ne ba lada in na zunubi ne ba zunubi ne alkiyama ta zo a lokacin wa'azi zai ma amfani wa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahu idan alkiyama ta zo wa'azin wannan amfani zai yi maka a lokacin da ake ma wa zunubi ma amfani ba sai
واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم واعلم كسني أنه لا إله إلا الله للي با wani abin bautawa sai Allah ka sani lallai ba wani abin bautawa sai Allah me ya bauta yace ita ibada duk abin da Allah ya amince da shi ibada ne daga rayuwar musulmi gaba daya ibada ce rayuwar musulmi gaba daya ibada ce ba abin da za ka yi wajen da ibada idan aka ce maka wannan ba ibada ba ne karɓe in aka ce maka wannan ba musulunci ba ne bashi dan an ba guda biyu na duniya kila biyu daga musulunci shi kafin kafirci idan aka ce wannan ba musulunci ba ne to wani gida yake a gidan kafirci idan aka ce wannan ba addinin musulunci ba ne a ina yake a gidan kafirci daga duka rayuwar mutum gaba ki ɗayan ta addini musulunci kar ka zo kana magana ka ce wai kai wannan a'a kai magana addini a wannan kuskure da ka addini ba inda bai shiga ba ba inda bai leka ba ba inda bai yi magana ba bai bar wata sauran koba ba a duniya ba sai magana a kai yadda za ka shiga shan dama ina dai ka shi abin banza to yadda za ka tsuguna ma ka yi kafin shari'a ta gama yadda za ka yi yadda za ku kwanta da matar ka biya bukatar ka shari'a ta gama yadda za ka yi zo bai rage za ka sani ba abin bautawa sai Allah wanda ka bi zambika ka rinka neman gafarar zunubanka ka rinka neman gafarar zunubanka in kana son maganin talauci ga maganin talauci shi ne shi fari kalamunci idan kana so zunubin kai narki kamar kankara kalamunci su fari ka gama da su haka ne ba su lalata ya ce su fari kana cinye zunubi kamar yadda wuta ke jin buɗe itace lazumce su ibari hankalinka zai kwanta lazumce su ibari za ka samu takawa in ka lazumce su ibari insha Allah za ka samu wadata wadata wani mutum ya ce ya ci abinci da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce manzo Allah Allah ya gafarta maka sai wani sake maimaita manzan Allah ya ce fa Allah ya gafarta maka annabi sai karanta wannan aya bayan ya ce amin da kai kai ma Allah ya gafarta sai dai واستغفر لذنبك وللمؤمنين ka nemi gafarar zunubanka haka nan ka nema wa mummune gafara ka nemi gafarar zunubanka ka nema wa mummune gafara ashe dan kai kaga ka tsarkaka Allah ya kiyaye ka ba karfin halinka bane ba yanka bane shi ma wancan da yake kan wani turba daban neman Allah shi yake shi ina annabi ya sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiryar da mutum ɗaya dalilinka ya fi alkhairi a baka garke jajen rauni. To me yasa ba za ka nema masa jibari ba? Me yasa ba za ka ci Allah shirye da shi ba? Ta yi Allah ya karɓa doka shi ba mai sani ba sai samu shirya. Kana ganin ladin baka samu ba? Ka samu. Bakin da zai jawo maka matsala shi zai jawo maka alheri. idan ka zauna a gindin bishiya kana zagin wani kana zagin wanci kana kaza kana kaza da za ka mai da maganar ya koma addu'a ma wannan sai ka kasa ma kai za ka nema wa kanka gafara ka nema wa sauran mummune gafara wani mu nasu kuma mummune mata wallahu ya alamu mutasallabu Allah shi ya san yadda kuke jujjuyawa da rana in gari ya waye Allah ce zan kasar mu wannan ya tafi gona wannan ya tafi wani wannan ya tafi shago kowa da inda ya zaga ba Allah ya sani wa makawakum lokacin da dare yayi kuka dawo gida kuka da bacci duk Allah zai ne ku kada kwanciya bacci Allah zai rikara in ya ga dama ya dawo maka shi in ya ga dama ko zai labari iya je wani kuma kama kama kama gire ne sana ana wani labarin ke iya je na magana gire ne da dare amma yan mai gari ya mutu amma saboda ban tuwa da sadaka ne wannan din mai muku ya dauke shi a wajen wa'azi amma sai ku dauke shi a wajen ban mamaki ji mamaki yake zo jiya jiya nan aka gama gire da shi yau kuma ya mutu shi wannan ba wa'azi bane a gudun a abin mamaki na gudun da zai mai da shi wa'azi kuma da yaki ya ne wa'azin ya yi tunani shi ma ba ƙila haka zai faruwa in za ka jawo mutuwa jikinka to in sha Allahu za ka kai jikinka wajen Allah amma idan burin duniya zai zo zuciyarka kullum tunanin ka burin duniya kullum tunanin ka burin duniya to kana nesa ta kanka da Allah ba ka Allah ya san lokacin idan gari ya waye masu neman abinci duk ya sai da kuɗi haka in kun zo kwanciya ya sai da kuɗi sai Allah ya ce ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم Allah madaukakin sarki ne yana ba mu labarin munafikai halayensu da ɗabi'unsu wa yaqulu allazina amanu laula nuzilat sura masu imani suna cewa ina ma a saukar da wata sura wata sura suke so a ba su dama su kare kansu su kare addini a ba su dama su yi yaki Allah ya ce fa'iza unzilat suratun idan aka saukar da wata sura mun hukumatu wadda wannan surar tana ba da umarnin aje a yi yaƙi wasu kira fiye kital sannan aka ambaci yaƙi a sura ra'aita alladhina fi qulubihim marad zaka ga zuciyar wadanda yake akwai ciwo a cikinta yin duru da ilaika suna kallon ka ya muhammad nazar mabishi alaihi almauti irin kallon wanda ake jansa za a kai da wajen halaka kamar dan akuya ne ko akuya a masa irin wannan daurin a sa ta gaban ta gaba ga wuka tana kallo a sa a wuyanta ya kake kallon wannan akuya irin kallon da yake to haka kallon munafiki yake in aka ci aje yaki wa aula da sa'adun qawlu ma'ruf to ku abin da yafi dacewa ku yi biyayya sannan ku faɗi magana magana ta shari'a wai za a zaman amru in abin ya tabbata abin ya girmama surar ta sauka ko ayar ta sauka wanda akwai ambaton yaƙi a ciki falau sadaqullaha da kun gaskata Allah ai farko tun da ina ma surar ta sauka to tun da ta sauka sai ku gaskata ku cika alƙawarin da kuka yi da kana kare lahum da haka yanzu da kai amma kana ce Allah ya kawo kaza Allah ya kawo kaza kisa ne bi hana kar kai burin yaki karka yi burin yanki karka yi in kuma abin ya faru to kai hakuri ka dai amma duk wanda zai ce yanzu to in ya zo don fushi ne a gaba wajen ku Allah zai yi
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم نعم فهل أتيتم لعل ذاك هذا فذاك الأمة ba. in tawallaitu in kuka juya baya an tufsidu fil ardi ku yi tabarna a cikin ƙasa wata fasi wa rabakun ku ne da yayi da zumunci zumunci zumunci zumunci me zumunci akwai zumunci akwai sa da zumunci eh abu ne mabambanta zumunci sa da zumunci me zumunci ka kyauta mai wanka ka kyauta ma kan uwanka da abin da Allah ya hore maka duki Allah ya baka kana da yan wanda ba su da shi ka kyautata musu annabi ya sallallahu alaihi wasallam wanda ya wadan uwansa sadaka ko ya masa kyauta yanzu ya ribanta da abubuwa guda biyu yana da ladan sadaka yana da ladan zumunci idan kai mu wani wanda ba dangantaka jini tsakanin yanzu ladan sadaka kake da shi ba ka ladan zumunci shi kuma sada zumunci shi ne wanda ya yanke maka ya daina zumuncin da kai to kai ka sadar haka Allah ya ce aikin da ya daina zuwa gidana ni ma na zai na daina zuwa gidana ai tun da ya daina ba ni ma na daina ba shi to ba ka Allah ke so ba daidai da zuwa gidanka to kai ka rinka zuwa gidanka shi ma wata nan zai zo daidai na baka to kai in ka samu ka bashi shi ma wata nan zai baka shi ne zai zo amma a yau an waye gari dan wa da dan kani sai sa da addini ba tsarkan junan su ba sai da jama'a ma ta fara ba san juna ba yanke zumunci ba karamar musiba ba ne ya zo a hadisi hadisin abu hurera daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da Allah ya gama halitta aka gama halitta kwata-kwata sai zumunci sai riƙe Allah me haka sai da ni wannan gurin da nake nan ne gurin neman tsari daga wajenka ka tsare ka tsare ni daga yake ka tsare ni kar ka kai ni gurin waɗannan da yake wato gurin masu yake zumunci sai Allah ya ce wa zumunci ba za ka yarda ba duk wanda yake ganiman yake shi ba za ka yarda ba duk wanda ya sadar da kai neman sadar da shi sai ce na na yarda sai da duk wanda ya yanke zumunci Allah kuma zai yanke masa rahamarsa duk wanda ya sada zumunci Allah zai sadar da shi da rahamarsa Ina annabi sallallahu alaihi wasallam ka sada zumunci idan kana da wadan wanda yake akwai matsala tsakanin ka da kai shi yi kokari ka gyara musamman a wannan mataki girma idan kana da wani ɗan uwan da kuke da matsalar shi yi kokari ku gyara idan ba ka ɗan uwan da kake da matsalar shi yi kokari ka kai ci kyautatawa har kowa da soka domin kyauta ita ce take lankwasa zuciya da ƙarfi da yaji sai tana farka an ɗora zuciya a kan san mai kyautata mata haka nan an dora zuciya a kan ƙin mai muna nama za ka zama mai alheri kar ka zama mai yanka zuni ulai kallazina la'anahu Allah waɗannan masu wata sifa masu yin barna a bayan ƙasa masu juya baya ranar yaƙi masu yanke zumunci su ne Allah ya la'ance su ba sai ka tara duka ukun ba kowanne ɗaya kai daga cikin ukun nan to la'anta da ta tabbata kan idan ka juya baya a lokacin jihadi la'anta da ta tabbata kan idan ka kawo barna a bayan kasa la'anta ta tabbata kan idan ka yanke zumunci la'anta da ta tabbata kan ka balanta kuma ka hada gaba daya Allah tsawaka fa asammahum wa ma absarahum Allah sai ya mai da su bebaye ya mai da su kurame sannan ya toshe idan ba ka saboda me saboda waɗancan laifi kuka kenan laifi saba wa Allah yana sa zuciyar mutum da makanci saba wa Allah yana sa zuciyar mutum da ƙeƙashi Allah ya tsawata Allah ya أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم أفلا يتدبرون القرآن شن بقايا تدبيري سنولد القرآن ما أم على قلوب أقفالها كوكما دي زكاة ne aka rufe wanda duk aka rufe zuciyarsa dan ka karanta masa alkur'ani ba zai mai tasiri ba shi yasa za ka ce wani dan Allah sai ji kamar ka zuga shi ya ci gaba da aikata abin da yake aikata na ba duk mutumin da za ka ce mai dan Allah bari ko dan Allah yi ya ƙi dan Allah ya ƙi bari dan Allah ka da bari shi zuciyar ta riga ta riga ba imani zuciya mai imani daga an ce mata dan Allah yi wallahi take yi daga an ce dan Allah bari bari take yi ko da an ba zai ma daɗi ba da haka ku rinka tadbirin Qur'ani ku rinka hararo Allah a zukatan ko kuma ka zama cikin waɗanda aka yi zukata innal ladina fadu ala adbari lalle waɗanda suka jura kan digadigansu suna masu imani suka bar imani suka koma kafirci min ba'ari ma tabayyana lahum alhuda bayan shirya ta bayyana gare su ka san addini gaskiya a shaitanu sauwara lahum shaitan da ya kawata musu wa amla lahum ya sanya musu burin duniya ya sanya musu san duniya kudi kudi kudi da za ka yi hakuri akwai lokacin da kowa ya zama da kuɗi ya zama sallah akwai lokacin da kowa ya zama in kuɗin kake so kai addu'a Allah kai ko wani amma ne wanda ka ba su ne wani ai duk abin da Allah ya fahimci ma ciki da talaka da mai kuɗi da mai mulki sashi yana taimakon sashi idan ba talaka wallahi mai kuɗi ba zai taɓa jin daɗin kuɗin sa ba haka mai mulki ba zai taɓa jin daɗin mulkin sa ba amma samuwar talaka shi ne cikar jin daɗin mai kuɗi samuwar talaka shi ne cikar mulkin mai mulki samuwar mai kuɗi shi ne kuma cikar burin talaka yanzu a ce kowa yana da kuɗi ina za ka samu lebarin da zai gyara ma gidanka ina za ka samu lebarin da sauran ma itace ka dafa abinci a gidanka ai manoma ma za ba za ba ba ma manomi ba ku ko da kuɗi idan da kuɗin ka sai ka fito ka nema abu ka rasa ba abin ɓaci ne kuma ka nemo da kuɗin ka ka zo ka nema abu ka rasa wannan hankalin ka ya fita shi za da ganin za ka tafi haka ba duk ranar nan in kana da bukata sai ka je kasuwar gada ko ga kudin aljihun kuma sai ka je ka rasa ya kake jan zuciyar ka sai ran ka yi ɓaci to tara kasuwar amfani annabi ya sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen duniya za ka ɗauki kyauta ka ba mutum ya ce kashi da ma da zai ka ba da ma zuba da bukata ka zan duk wani tarbi kyauta ba wacce bai karba ya fi kun yadda kuwa duk gwanin kada mai kyauta mai karɓa ya fi kun san kima ba wasu idan ba zuwa ya yi tambaye ka ba wani ba ni kaza na ne za ka ba shi amma kai kana ganin ya dace ne ka ba shi sai ka ɗauka ka ce wani ga wani da ba na so sai ka fi yin kuma sai ga wulakanta ka da haka shedan yana kawata wa mutane burin duniya sai imanin mutane ya rabu a yau yaro karami kudi matashi kudi dattijo kudi mace kudi kowa kudi kowa wannan damar ta samu sai zama kowa mafiya yawan mutane yanzu kudin ruwa riba kudin ruwa an mai da shi sana'a an mai da cin kudin ruwa ya zama kamar shi ne halaltun babu wani gida da kurar ruwan ba ta shiga cikinsa ba sai wanda Allah ya kiyaye ko ta hanyar wayo ko ta hanya da kuru kana ji kana kallo ka sha ruwan me ya kawo haka a shaidanu sawalin wa amla da ne wa amla da shaidan ne ya kawata wa mutane son duniya ya sa musu burin duniya idan ba ka da kuɗi kai a wulakance kake amma yau in kana da kuɗi ka fi ƙarfin kowa ka fi ƙarfin komai za ka sa abin da ba zai ma yiwu ji ba wuce wai mulki ne sa a tambar rijiya a ruwa da bakin karfin mulki ya sa a tankwari rijiya a ruwa da bakin wannan ne yake wadarar mutane Allah ya sauka Allah ya ce
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم نعم ذلك دليلي بأنهم قالوا سوستي للذين كرهوا ما نزل الله ترتيبكم في بعض الأمر ga waɗanda suka kyamaci abin da Allah ya saukar menene kyamar abin da Allah ya saukar an waye gari a yau akwai wanda ma yake kunyar sunansa na musulunci yana jin kunya ma ya faɗa sunansa na musulunci yana jin kunya ma ya faɗa sai canza wa kansa suna ya ɗauko sunan kwallo da yake burge shi ya rubuta a baya rigar sai sa rigar yana yawo da wannan abu to tun da ka kyamata suna na musulunci ma ai musulunci ka kyamata jama'a kuskure haka mata ne hankali soyayya wata abadi amma idan za ka yi so ka bi shawarar malamin hazari yace in za ka yi so ka yi dan Allah in za ka yi kima ka yi dan Allah wato idan za ka so mutum ka so shi akan yana son Allah ne idan za ka ƙi mutum ka ƙi shi akan yana jin Allah ne amma a tarholiya ta duniya almaru ma a man haɓa mutum yana tare da wanda yake so mutum yana tare da wanda yake so wani hadisi ya ce yushar mar'u ala dini khalili ana tashin mutum ne akan addinin abokinsa zaka wancan da kake so wanda ba musulmi ba ta yiwu ta yiwu ya zama abokinka a lahira wani abu ta kuɗaɗi daga in za ka so ka so mutumin kirki dai kirkin sannan zai shafe ka amma idan ka yi abota da mutumin banza to wannan banzancin da zai shafe ka shi yasa bahaushe yake cewa kar ka yi tambaya kan halin mutum ka duba abokansa wato abokin mutum shi zai fassara maka wannan mutumin mutumin kwarai ne ko na banza ne idan kai abota da mutumin banza to kai ma ka za ka faraka mutumin banza ne ko da kai ne kirki idan kai abota da mutumin kirki to a mutumin kirki kake ko da kuma banza ne wallahu ya'lamu asrarahu Allah shi ne yake sanin sirrin sirrin duk abin da yake koyi Allah ya sani ba abin da zaka koyi kace Allah ya sani babu wani aiki da za ka yi a gefe ka ce Allah baya gani Allah yana kallon ba dan rama Allah ba ga dan aljan ne ba ya Allah jama'a muna wannan wata da albarka wata da ake bukatar zumunci wata da ake bukatar yawan sadaka wata da ake bukatar ninnin ibada wata da ake neman aljannar firdausa wata da ake neman biyan bukatun duniya da lahira to duka ba za ka same su ba in ka zama makiyayi duka ba za ka same su ba in ya zama kana nisantar da kanka daga Allah kana samun waɗannan ne idan ka yi dabara ka himmatu kwanakan guda a cikin tara ne ko talatin sun kare sun gama sai baki ba ka da tabbacin kaiwa ba ba ka da tabbacin domin akwai wani yana so bayan ta zo ta zo ma wani an fara azumin da shi ma Allah ya ɗauke shi wani ma ya kwanta gobe zan ɗauki azumin na farko Allah ya ɗauke shi kai ma baka yau da tabbata mu ji tsoron Allah za mu shiga kan insha Allah sai da su ne gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kama la yakunu sallu ala nabi ya alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر بارك الموحدين سبحانك اللهم وبحمدك